لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم dukkan dangi yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya aiko mana da mafi alherin littafi shine alqur'ani ya saukan mana shi a cikin shekaru ashirin da uku akan annabi mafi alherin annabawa ya sanya mu cikin al'umma mafi alherin al'umma mafi albarkar al'umma mun gode wa Allah da Allah ya tashe mu a cikin wannan al'umma ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina shaidawa babu abin bauta da dacewa da cancanta sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala kuma annan Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya manzan Allah ya zama mai shaida mai bushara mai gargadi mai kira zuwa gare shi kuma tauraro mai haskakawa Allah ya sanya da'ar annabi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dalili ne akan san Allah din wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum alamar mutum yana san Allah a ga yana bin annabi menene bin annabi in annabi yace kai kai in ya hana ka ka hannu in yace bari bari in yace aikata aikata shine san annabi ba'atuhu fi ma amar wa shinabu ma naha anhu wa zajar annabi yana da hakki a kanmu al'umma ba mu rayu da shi ba ba mu gan shi ba amma mun ji labarinsa amma ya yi rayuwa a wannan duniyar kuma ya yi rayuwa da mutane ya rayu ba da aljanu ko da dabbobi ba mutane ne masu gangan jiki irin namu da halitta irin tamu ya kyautata musu sun kyautata masa ya umarce su sun kamanta abin da ya umarce su wannan umarni baya tsufa har kiyama ta tashi shine shari'a shine addini da haka hakkin farko a kanka wanda annabi zai tambaye ka Allah zai tambaye ka a kiyama shine ka masa biyayya ko baka masa ba Allah ya faɗa cewa a wajensa annabi kowane ɗaya daga cikinmu ni yanzu ina son kaina kai ma kana son kanka amma irin yadda nake son kaina ko kake son kanka annabi ya fi mu son kanmu da kanmu yadda kake kula da kanka yadda kake ƙaunar kanka yadda kake kare kanka daga dukkan abin da zai dame ka to Allah ya gaya mana manzo Allah ya fi mu ƙaunar kanmu da kanmu to yanzu wanda ya fi ka ƙaunar kanka da kanka shine zai umarce ka abin da zai cutar da kai kuma shine zai hana ka abin da kake so kenan duk abin da annabi ya ce ka yi shine alherin kuma duk abin da ya ce kar ka yi tunda ya fi ka son kanka da kanka to wannan din shine alheri gare ka annabiyu aula bil mu'minina min anfusi wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah min al mu'minina wal muhajirin da haka sahabbai suka fahimci wannan suka zama in ya ba su umarni ba sa kallon komai a gaban su kawai umarnin annabin suke gani sai su aikata sai suka zauna lafiya Allah ya musu albarka ni kuma ni da kai yau muka wayi gari muna da'awar musuluncin da'awar san annabi an so annabi an kaunace shi amma a kida da waka a saka kida a waka an fi jin daɗin kidan akan jin daɗin biyayya gare shi muka yi ƙarya muka ce muna son sa amma kuma muka saba ayyukanmu suka saba a baki ake ta faɗa amma aiki na biyayya gare shi ya gagara duk wanda yake neman kwaba yana neman kariyar sai shi yana son annabi amma ka duba aikinsa ka duba mu'amalarsa kana son annabi duba kasuwarsa duba gidansa duba shagonsa duba ofishinsa duba inda yake mu'amala duk wanda yake son annabi da gaske to sai Allah ya jarabe shi sai a duba mu'amalarsa yaya shin akwai akwai akwai presentation na san annabin a cikin aikinsa in ba ka ba me bambancin ka da mawaki da zai yi waka ya kida ya rawa ya ce yana son annabi a bashi kuɗi kuma ya saba annabin da waka da kidan nan ba ka da bambanci da shi mu canja tunanin da muke yi na da'awar cewa muna son annabi muna ƙaunarsa amma kuma a gidajenmu muna saba masa gidanka da kake da iko a kansa fa gidanka ƴaƴanka fa da zaka iya faɗa kasuwarka da kake iya sarrafa ta baka iya bin annabi a cikinta to kuma so kake idan ka mutu a kiyama ka gan kana kusa da shi kalla wallah la wannan sako ne ishe gare ka gare ni duk wanda yake son ya zama yana tare da annabi to ya kokari yana bin sa menene bin sa ta abin da aka karanta ma aka ce maka ya ce ai to kai abin da aka ce ya ce ka bari to ka bari lalle Allah ya ce Muhammadu Rasulullahi ne manzan Allah annaban Allah ne hakika ko shakka babu lalle annabi manzo ne alaihi salatu wassalam mun yi imani kuma mun yarda da haka ba za mu saba ba ya yi wa nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira Allah ya kalubalanci duniya ga baki ɗaya cewa ya tauro musu da annabi mai bishara mai gargadi faƙar ja'akun bashirun wa nazir ya yi bishara kuma ya gargadi na'am ya yi bishara an bi shi za a samu aljanna da rahama ya kuma yi gargadi idan an saba masa za a shiga wuta ya karanta mutane littafin Allah alƙur'ani ya koya wa mutane sunna ya karantar da su hikima manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shine abun koyi shine kat aka ce ka bi shi ka shiga aljanna ka saba masa ka shiga wuta wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya rasul Allah qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba idan kun bi shi kun shirya annabi ya ce duk al'umma ta gaba ɗaya za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi aka ce tab waye zai ƙi shiga aljanna ko ya rasulullah ya ce wanda ya mun ɗa'a wanda ya bi ni kaji ko wanda ya bi ni zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba mini to ya ƙi ne shi da kansa ya ƙi ya shiga aljannar da sako dai yana tafiya sauran aiki yau wannan al'umman tana da tana son annabi tana neman albarkarsa mu gaya wa kanmu gaskiya yanzu bukukuwan mu kawai biki ƴaƴanmu da zamu aurar wai sai an sai an fusata Allah sai an yi abin da Allah baya so Allah ya muku ni'ima ya ba ku kudin auren ya muku ni'ima ya ba ku mijin auren ya muku ni'ima ya muku komai amma wai yau yarinya karama 'yar shekara 16 17 ita za ta yi influensin ubanta ta sa sai ya saba wa Allah sai an yi sabon Allah ciki a yi kiɗa a yi rawa a bayyana tsiraici hazzina ana yi samari su ɗauki 'yan mata su kai su su lalata su wannan 'yan matan da aka ɗauka aka lalata ta dalilin bikin 'yarka wallahi sai ka yi bayani a kyama kuma kar ka manta uwar wani ne nan da shekara ashirin masu zuwa son barna son fasadi wai an ce abu na addini ne wai kyamar abin ake musulmi mai da'awar yana son annabi wai an ce abu wai wani abu na addini yana kyamar yawa yana ga kauyanci ne waɗancan mutanen da suke nuna maka wannan abun ba masoyanka ba ne maƙiyanka ne wallahi wallahi wuta za su kai ka kai Allah ya maka sutura baka zama kare ba baka zama alade ba da yake yawo tsirara bai da riga bai da wando kai musulmi ne Allah ya suturta ka gatanka da mutuncinka shine ka bi Allah ka bi annabi kuma dai wannan duniya ne kake ganin zaka saba Allah a cikin ta bismillah shekara nawa kake so a baka nawa nawa ka zaba nawa kake so a baka ka hole a cikin ta ka saba Allah shekara nawa ne masu jin daɗin duniya suka dade a cikin shekara nawa suka yi a baka a matsayinka na ɗan adam shekara nawa za ka yi me kake so ka ci wanda kowa baya ci wani gida kake so ka gina wanda ya fi na kowa wace mota kake so ka hau wacce ta fi ta kowa kuma wace mace za ka aura matar da ta fi ta kowa me za ka sha wanda ya fi na kowa kuma ina za ka je inda ya fi gidan kowa ina ne me ne za ka yi wace magana za ka faɗa wanda ya fi na kowa ba ka da wannan ka rufa wa kanka asiri ka bi Allah mu'amala da riba cin kuɗin ruwa musulmi a wayar ka yanzu nan zaka cire waya waya kana zaune a gadon ka zaka shiga caca yau kamfanonin na bankuna da suke kawo mana muna dan banki ana dan transfer din kuɗi duk sun lalace caca suna samun kuɗi da mu amma ba mu da gwamnatin da za ta ja musu a kunne cewa su daina samu abin da ya saba addinin mu caca baka sani ba ma sai ka danna ka shiga caca tallan caca ko ina caca a whatsapp caca a facebook caca a, a, a, banki caca a kofar banki zaka shiga caca a wayar ka ka bude sai an maka tallan caca kuma Allah ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu haka Allah ya ce ya jero dukkan waɗannan kazanta shan giya da caca caca tana cikin abin da Allah ba ya so amma yau caca ta zama aljihunmu baka da wanda zai kare ka baka da wata doka da za ta ce kar a maka kuma amma ku kuke daga bankunan ku kuke daga kamfanonin ku kuke musu duk abin da kuke ba ku da haƙƙi ga rashin wayewa kana musuluncinka amma baka yadda kai wayeye bane ka ɗaukar wa kanka kaskanci ka ce wayewar tana can alhali ga wayewan a gabanka a cikin alkur'ani da sunna amma ka ji ka saurari qur'anin ka ji ka saurari sunnan kawai kana yin addini ne dan mutanen ka suna yi a unguwar ku ana yi iyayen ka ta shiga tara suna yi amma wallahi wani ko da ba dan ya karar da iyayen da kakanni suna yi ba wallahi ba zai musuluncin ba aikin sa kurin ya nuna haka ga rashin jin kai da rashin tausayi da rashin tsoron Allah musulmi kana shugabantar mutane baka da tausayi kai kaɗai ka fara shugabanci ka duba abin da ake wa ɗan adam a ƙasar nan yau jinin mutum ya zama ko jinin kaza bai kai shi ba ba a tsoron kowa ma ta'addanci da rashin mutunci a kashe wanda aka ga dama kai ɗin nan kana ganin ka wallahi yanzu an kashe ka an kashe banza ka san banza ko ba abin da za a yi surutun banza ne kawai a cika takarda kenan kawai ba abin da zai faru kawai waye ba a kashe ba a ƙasar nan waye tun da kan shugaban ƙasa har zuwa mai shara waye ba a kashe ba to me aka yi saboda ba doka a ƙasar ba doka masu tsare dokar su suke karya dokar masu cewa abi dokar su su ne na farkon wulakanta dokar da cin mutuncinta in ka ga doka ta yi aiki akan talaka ne wanda bai da gata bai san wani ba irin wannan shugabanci annabi ya nuna mana shi manzan Allah ya karantar da mu rashin tausayi rajin jin kai ana tijarar dan adam a ɗauki dan adam ana sai da shi kamar akuya mutum a zo har gidanka a ɗauke ka cikin gatanka a wulaƙanta ka a karɓi kuɗi kuma a maka kisan wulaƙanci kuma baka da shugaban da zai kwace ka wanda ka jefa masa ƙuri'a ba zai iya kare ka ba sai nan da shekara ɗaya shekara biyu kuma ya zo ya ce ka zaɓe shi zai kare ka kuma ƙarya yake kuma kai kana da ƙwaƙwalwar majina kuma kai baka ganewa kuma baka da bakin magana ka ce a baka haƙƙinka inhum illa kal an'ami bal hum adall Allah ce kamar dabbobi suke sun fi dabbobi bata ka san me sirrin duk lokacin da mutum ya yarda ya bar Allah wallahi tallahi duk wayewansa ba gidaje ne kuma sai ya ta ganin kaskanci a rayuwarsa sakin Allah da muka yi shine Allah ya dora mu ya dora mana azzalumai akan mu suka jalince mu kowa yana cikin firgice yana cikin tsoro an hana ka kasuwanci da daddare kana tsoron wani mutum daya ko mutum biyu a garinka ba za ka iya yawo ba a unguwarka sai ka sa gate ka yi ta rufewa ba shugabanci na kwarai ba ka da aminci kofar gidanka motarka kana yi kana lekowa kar a ɗauke maka kar a fasa maka kar a ma kaza ko ina ba aminci a masallaci ba aminci a gida ba aminci a makabarta ba aminci ko ina ma ba aminci haka muke ta rayuwa billahi azimu awakin mu sun fi mu rayuwa mai daɗi ku fahimta da kyau wallahi akuyar gidanka da dabbar gidanka matsalar ta kawai in ta girma a yanka ta a cinye ta kai to kai da ma ana yanka ka kai ma ana yanka ka in ka lura dabba yau a ƙasar nan dabba da take rayuwa akuya da saniya kaga tana da abincinta ko ba a bata ba ta je ta nemo tana cikin yanci ko tana da freedom wallahi kai baka da freedom din dabba kuma yanda tinkiya za ta ci ta koshi ta yi kiba ta yi lafiya wallahi tallahi kai banda kai kai in ka lura dabbobin masu mafi mu lafiya ka lura da wannan awakin da muke kiwata da shanu wallahi sun fi mu lafiya ka in yadda za ka gane je ka asibitin dabbobi guda nawa za ka an kwantar a gado ga calculation kusa kusa a gurin ka baka ganewa akuya nawa za gani saniya nawa kai yanzu a unguwar ku a garin ku kama sai na asibitin dabbobi to ba sa ciwo suna ciwo Allah sai ya tsare musu rayuwar sama da taka kai dan adam tunda Allah ya baka hankali baka aiki da hankalinka ba yanzu kasar nan duk an shiga tsoro an shiga firgici ba aminci masallaci fa shekaran jiya nan masallaci da asuba ladan yana kira a masallaci fa wani mara tsoron Allah ya shigo masallaci ya zauna fa kafin a kira sallah raka ta wannan kira na biyu fa ladan ya zo ya daga lasfika zai kira da karfi a gaban mutane ya murkushe shi sa wuka a makogonan sa yanka shi kuma ya cire makogonan a cikin garin nan a hotoro mutane kuma wai duk aka ta guduwa dan zo da aka yana kokawa da shi ya sa wuka sai kowa gudu tsoro an sa mana tsoro ku biyu ko uku ko hudu za ku iya maganin mutumin banza amma duk kuna tsoro kun gudu yanzu mutum ɗaya sai ya zo kori mutum ɗari a layin nan mutum ɗaya sai ya kori mutum ɗari wani yana rike da ƙarfe ba za a samu wanda zai shahada ya je rungume shi haka ba ku tsira da mutuncinku da kimanku haka aka yi aka je aka samu kuma mutumin anguwar yake kuma ya kama haya anguwar kuma gillale ya bawa suka ba shi haya da kuma yan uwansa ashe dan ta'adda suka bawa haya shi ma wanda zai bada hayan manufarsa kudi da aka yi bincika waye daga ina yake me sana'arsa bai damu ba ka je ka ɗauko haya ka bawa azzalimi da zai kashe mutum dubu ya sababin tsoratar da al'umma saboda ɗan abin da zai baka na na kiyataka ka cinye shi bai isa tafanan gidanka ba ya barka da bala'i wannan jami'an tsaro suke gaya mana cewa malam ba za mu iya komai ba kuma a cikin ku sai kun yi wani abu kowa ya zama jami'in tsaro mai sa ido mutum zai zo zauna a unguwar ku ba ku san waye ba kuma ba za ku bincika ba me sana'ar sa ina yake zuwa me ake da daddare me ake shigo da shi ai ta shiga da fita ba ruwanku ba kowa bai damu kowa kawai kowa ya je harkarsa a zo a ci tafka mana bala'i a cikinmu rashin tausayi rashin jin kai a tsare hanya a kashe mu a shigo gari a ɗauke mu a je daji mutanenmu na ƙauye a sace su mu ma ɗin a shigo a sace mu ba wani abin da kuma zai faru me ya faru nasullaha fa nasiyahum wallahi haka za mu yi ta gaya muku wallahi ba za mu daina gaya muku ba dole sai an dawo kan gaskiyar mu da Allah ya mana gata mu da Allah ya rufa mana asiri da muka saki gatan da rufin asirin sai ya zama wadda ma ba sabon Allah sun fi mu gatan su a duniya ne Allah ya ba su rabonsu kai kuma in ka bi za ka samu a duniya kuma za ka samu a lahira da kuka saki Allah sai Allah ya bar ku duk wanda Allah ya bar shi kuma asara ta kare masa shi wancan dama wanda ba musulmi ba daman iya abin da ya samu rabonsu a duniya la khalaqa lahum fil akhirati ba su da rabo a lahira amma kai kana da rabo a lahira to sai ka watsar ba ka yarda da abin da Allah ya koya ma ba ko abin da annabi ya karantar da kai ba da haka annabi ya koyar da shugabanci na kwarai na tausayi duk shugaban da yake shugabantar mutane kuma ake zubar da jinin mutane baya iya kare su da ya sauka shi masa alheri wallahi tun daga shugaban ƙasa har ciyaman har kansila saboda ko yana daga cikin manufar da Allah ya ɗora muku shine ku kare jinin waɗannan talakawan da suka jefa muku ƙura ko suna muku da daɗi ko ba sa muku da daɗi kuma duk dukiyar da za ku samu nasu ne ba ku yi laifi ba in kun kashe ta don ku taimaki rayuwarsu ku ba su lafiyayyen abinci ku ba su lafiyayyen ruwan sha yanzu malam ka lura da wani abu guda ruwan da kake sha ruwan da kake sha ruwan kuɗi kake sha sai ka ciri kuɗi kowa yanzu ruwan sayarwa yake sha ba ka da lafiyayyen ruwa da za ka iya buɗe famfo ka sha shi ba ka da shi wuta ba ka da wuta ƙasashen da suka muka fi su nesa ba kusa ba ratanmu da su ya fi shekara ɗari matsalar wutar lantarki ba, ba ita yanzu wannan hudubar da nake da sauci na dauke ji ba wutar lantarki ba ne in ita muka dogara ita wallahi ba za ku ji abin da nake faɗa ba common wuta ka ba da kuɗin kaɗin a baka itan ma babu in an ce a gyara mutum ɗaya zai sunkuya ya sace kuɗin wutar da za a gyara mutum biliyan su rayu shi ɗaya zai sace kuɗin kuma ya sata ya sace banza ya tafi ingila ya tafi amerika zai je kai musu kuɗin a can saboda tsabar rashin hankalin ɗan najeriya ya saci kuɗin al'ummarsa ya gudu ya tafi ƙasar turawa ya je zuba kuɗin a can ya zo kuma nan ya zo yana kwana da ku kuma ba kishi na'am halin mu bai da kyau ba in aka gaya maka irin yadda muka bar annabi muka jefar da karanta wa manzan Allah cikin al'amuran mu gaba daya to shi yasa jama'a muke wahala Allah dai ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun yi masa da'a za ku shirya in ba ku masa da'a ba kuma to ku shirya wahala yanayin da al'umma take ciki yanayi ne ta ta bukata a tunatar da ita Allah dare da rana kuma babu wata hanyar tsiran sai hanyar Allah ko da wancan bai yadda ba ko da ya ce ai ba su gane ba ne kai da ka gane zo kai bayanin hanyar tsiran duk me ba ku gwada ba duk kun gwada duk abin da za ku gwada an gwada ku so ku gwada na Allah ku gwada na annabin ku sa mutanen kirki a gaba ku ɗora ‘ya'yanku akan tarbiyya ku yadda Allah shi ne mai yi ku yadda manzan Allah ya zo muku da alheri bai zo muku da sharri ba ku yadda da manzan Allah ya zo da tsari na governance good governance a cikin mulkin annabi akwai good governance excellent governance wallahi if akwai wani abu da ke more than excellent to manzan Allah ya yi practicing din wannan excellent governance din amma ba yayinsa ake ba yanzu ba shi ake so ba wani abun daban muka dauko muka ce shi za mu kuma wani abun ya ƙi ya warkar da mu damuwar mu da za mu bi duniyar ma mu bi ta akan ka'idar duniya ma dan samu sauki yayi mu dan ji dadin duniya in yaso a lahira a shata to duniyar ma mu saba mata yanzu mu demokradiya muke demokradiyar da muke din ma ta saba ta tsarin duniya duk da ake an karya ta an kashe ta kat gaba daya wanda zai faɗi gaskiya yau shine mai matsala kuma shi ne ke cikin haɗari mai ƙarya shi ake ɗagawa kuma shi ake taimako kuma shi ne za a ce shi ne don haka muna zaune cikin munafurci ana ta mana kisan mummuke za mu wayi gari mu shiga wani hali mara kyau kuma future ɗinmu munan wallahi idan 'yan siyasa mu ba su farka ba suka gane ba Allah so ake a kai mu makabartar tarihi Allah za a wayi gari duk abin da kuka san ana yi wallahi sai dai tari a ce ai da namu yayi kaza namu yayi kaza a yadda tsarin nan ya taho in yan siyasa mu basu tashi daga baccin da suke da kwadayi da suka sawa kansu ba suka tuno al'umma suka tuno jama'ar su suka tuno hakkin Allah da hakkin al'umma su akan su ba to tafiya za ta zo sai ka fito kofar gidan ka gaba ka gani Allah kada kai mu wannan lokacin magana ce nake faɗa mai hankali ya san me nake faɗa komi ya lalace kasuwancin ya bata ya mutu lissafi da a iya nan kano kullum kwanan duniya mafi karancin takadiri tsakanin chadi kamaru sudan niger waɗannan ƙasashen ghana togo babu wata ƙasa da ba ta zuwa da tireloli tana shigowa tsakanin Najeriya, Kano, Lagos tana ɗiban kaya ba. Tirela a nan Kano kawai lissafin da 'yan kasuwa suke gaya mana shekarun da ya gabata a rana ɗaya ana fidda tirela ba za ta gaza ɗari biyu ba mafi karanci ɗari biyu. An loda ta an kai ta kaya ana kasuwa, kasuwanci yana haɓaka. Amma yanzu babu, amma duk muna bacci ba musamman yana faruwa ba, duk sun daina zuwa. Me yasa ba tsaro kaga ba hana ku sayan kayan ba kamfani bai daina production ba amma hanyar da za a zo a siyo kayan babu idan dan kasuwa yana jin tsoro ya taho da kuɗin sa daman fashi an taimaki fashi fashi yayi yawa ba a iya bin hanya da kuɗi kaji wannan to sai kuma aike to idan ka aiko baka zo ba ka yi transfer an loda maka to ita kanta motar kafin ta isa wasu za su iya tsare ta su bunka mata wuta su kashe direban abin da ke faruwa kenan kasuwanci ya lalace ba a shiga an bar mu yanzu kawai da kasa rake rake dai za ganshi a garin nan dewa a bakin titi da karas da yalon bello shi kan fulanci amma babbar kasuwa ta kawo kuɗi ta gina al'umma babu yana da magana a bakina da yawa amma ban da lokaci na da ciwo a cikin zuciyata akan ƙasan nan da abin da ake nema a jefa mu musamman mu a nan arewa kuma tausayi na wato masu tunanin masu tsaya su farka masu gane ma babu abu mafi ciwo yaranmu matasa da ku ne kuke da shekaru hamsin sittin saba'in nan gaba su suka fi lalacewa me kwa idan tsofaffin sun tsufa sun yi expire mu bar su su tafi yara a zo a yi tunani ya za mu shirya tsarin da za mu kubutar da al'ummarmu su ma babu duhu kawai didim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka raya mu akan addini kada asarar ta mana yawa ba duniya ba lahira Allah ka raya mu akan musulunci Allah ka raya mu akan imani Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ya Allah halin da muke ci a ƙasar nan na tsoro da rashin tsaro ya Allah ka yaye mana ubangiji ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta kasuwancin mu ubangiji Allah ka yaye mana firgici da tsoro jinanan mu da suke ta zuba a sassannin kasashen nan Allah ka takaita wannan jiha ta mu ta Kano Allah ka mata albarka ka sa mata alheri komai ka bamu ubangiji Allah ka yi mana ni'imar tsare mu da tsaro ya Allah duk wanda yake neman ya firgita mu a wannan jiha Allah kaka bashi nasara duk kulle kullen da ake na wargaza wannan jiha din ubangiji Allah karka ba mu nasara karka ba su nasara ku hakuri kun ga wannan Kano din mustahadafa ce in nace mustahadafa akwai manufar da ake da shi a kanta misali ɗaya zan ba ku tukunna ku lura yanzu anan garin nan fa sarki guda biyu ne ina faɗa ina maimaita saboda ba ma so ba ma jin daɗi muna so a gyara ne tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila duk wani dattijo duk wani malamin addini duk wani wanda ya isa an nuna ba wanda ya isa kuma ba a isa a bada shawara ɗauka ba wani abin ake nufi da mutanen Kano sun fahimci wannan da ya kamata su gane an daɗe da musu illa tuntuni ana tafiya haka shiru illar tana nan gaba kaga wannan an gama an ci nasara kun kasa gyarawa ko to sai wani abun kuma na gaba ba dattawa ba malaman addini ba gwamnati ba masu bada'aji ba masu ba da shawara ba wanda zai iya haƙura wani abu ake nufi amma fatanmu a gyara muna faɗa ne saboda yana damunmu ina jin ciwo ɗana ya tashi in ce masa sarki biyu ne a kano in ka ce wancan ne wani zai ce awa ne ne ka wayi gari ma za ka yi laifi in kace guda ɗaya ne kana cewa guda ɗaya ne za a ce dan kaza ne da haka zaman lafiya kace biyu ne kowa ka dan tsakura masa amma illar sai nan gaba za ku fahimce ta kuma suna da wata manufa da suka bar wannan abu yana tafiya akwai abin da suke nufi Allah kada ya ba su nasara ubangiji Allah ka hada kawo kanmu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kare mu da bala'i Allah ka kare mu da fitina Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu lafiya zaman lafiya ka ba mu rayuwa kan addini ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah masu jin mu masu tausayinmu ka inganta kasuwancinmu ka inganta tsaronmu ka inganta tsaronmu wa qumu ila salatikum yarhamukumullah